أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء أنشدوا رحمكم الله
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون to wala tujadilu ahlal kitabi kan ku jayya da ma'abuta littafi illa billati hiya ahsan sai dai wato mujadala wacce take kyakkyawa kadu ai kamar kiran su ila Allah zuwa ga Allah bi ayati da ayoyinsa watan biyu da fadakarwa Allah hujjaji ne bisa hujjojinsa illa allazina azalamu sai dai wanda suka yi zalunci da gare su an harabu shine wato suka yaƙe ku wa abau an yi tsiru bilbilet kuma suka ƙi wato su yarda da a to bibiya da aka tsura musu to wa'annan fa jaduluhum ku yaƙe su da sefa da takobi hatta yi su mu haɗe su musulunta aure bilbileta ko kuma su ba da bibiya wa ƙulu ku faɗa liman ƙabilar ikirar bilbileta wanda ya yarda ya yi fafi ya yarda da bibiya idza uku idza akhbaru ku in suka ba ku labarin da shi da wani abu ma bi ku tubihim daga cikin abin da yake littafin su to ku ce amana mun imani da abin da aka saukar gare mu da kuma abin da aka saukar muku amma wala ku sadi ko mu ku gaskata su wala ku sadi mu ko kuma wato kare ta su zalika cikin wannan wa ilahu na ubangijin mu ilahu ku da ubangijin ku wahidin guda ɗaya ne wannan lahum muslimuna mu dai masu yi koya ne gare ki ai mutiuna mu masu biyayya ne gare ki وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجهد بآياتنا إلا الكافرون وكذلك هكذا ne muka saukar da littafi gare ka shine alqur'ani kamar yadda muka saukar da atawa ilayhi zuwa gare su gaira ha wato da wannan ta fallazina atainahum alkitaba kaga wanda muka ba su littafi shine atawa ta atawa ka abdullahi bin salam kama abdullahi dan salam wa gairi da wannan ta to yuminuna bihi wato wa'annan suna yin imani da alkurani ma'ana sun yarda da qur'ani wato sun yarda da alkurani domin sun ga maganar alkurani a cikin littafin su kuma sun yarda da littafin su kuma suka zo suka yarda da alkurani wa min haula'i a cikin wa'annan dai ai ahli makka mutanen makka man yuminu bi akwai wanda suka yi imani da shi wa ma yajhadu bi ayatina ba wanda yake wato jayayya da ayoyin ba da zuhuri ha bayan bayyana bayan bayyana ta illa al-kafirun sai dai kafirai al-yahudi yahudawa وظهر لهم كما يبين غريس أن القرآن شاء القرآن حق غسياني والجائي به ميزوع بشيما والجنود على القرآن مهب أمتا جنسين يكون غسياني وجهدوا ذلك فسك جائية دوانا وما كنت تتلو من قوله من كتاب ولا تقطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وما كنت تتلو من قبله من كتاب فكذا كان واتو كرنت واتو لتابي من قبله أي قبان القرآن wala ta hutuhu wato biyan yinika wato wala ta hutuhu biyan yinika wato ba ka san ya ci a damanka idan ai lokun ta qari'a wato ma'ana wala ta hutuhu ba ka san ya ci ba kuma ma'ana ba ka rubuta tunda dama mazalla ai ba rubutu yake ba mazalla baya rubutu baya karatu baya rubutu ya karatu baya karatu to ba ka ba ka rubuta shi ba ba ka san ya ci kuma ba ka rubuta shi biyan yinika da damanka ai lokun ta qari'an da ka zo mai karatu ne ka tuba marubuci lartabal mutiluna da wato al-yahudu yahuda masu bannana sabra sun yi kokonto fika a cikin lamarinka wa qalu jazzi allazi fi tawrati wanda zai mun muka sani a cikin at-taura innahu shi dai ummiyun ummi ne la yaqra'u ba karatu wa la yaktubu ba rubutu bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm وما يجهد بآياتنا إلا الظالمون بل ده شيء ده القرآن وانده تدور ده شيء آيات آيوني بينات مبينات في صدور الذين أوتوا العلم أشكو كلا ظلموا عند أكبا علمي واتسون المؤمنين أي يهبطونه واتسون أشياء يشي تحدث شيء وما يجهد بآياتنا بقوة يجي جاية دعايهم إلا الظالمون sai dai azzalimai su ne yahudawa wa jahadu biha sun jayayya da ita ba da zuhuriya bayan bayyana lahum gare su وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه وإنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين an ce kafaran maka suka ce me ya hana wato a sokan masa wato da aya a sokar da aya a gare shi ai a sokar da ita ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min rabbihi daga ubangijinsa wa bi qira'atin a cikin wata qira'a kuma ayatin a wata kuma a wato ayatun kenan wato wata qira'ar da ifradi wata kuma qira'ar da wato jam'i eh kana kasu salihu kamar wato lakar wato sabuwar nan ta annabi salih wa a samu sa da sandan nan ta annabi musa kuma ita ce isa da ma'aikatan nan ta annabi isa me yasa ba saukan masa da irin wayannan ba kullahum ka ce musu innamal ayatu sai dai ayoyi suna zuwa ne inda Allah suna wajen Allah yunzirha ubangiji yana sokar da ita kai fasa a jiyar da yaso wa inna ma ana nazirun kadai dai ni ne gargadi ne mubirin mabayyanin gargadi wato jinnar da wuta ga wanda wato suka yi sako suka zaba abin da nazo da shi أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكر لقوم يؤمنون yin bai ishe su bane shi ma tsallabo cikin abin da suka nema Allah an zanna alaika kitab mujim Allah karanta shi gare su fa huwa ayatu fi qur'ani aya ce mu'jiza ce mustamirratun mai zarcewa lan idza alha babu karewa gare ta bi lafi ma zuciyar sabanin abin da aka ambata min al ayatu daga ayoyi shi alqur'ani mu'jiza sa ba za ta kare ba amma wancan abin da aka faɗa kamar wato laqat salihu kamar a samu Musa kamar ma Isa duk labari ne an yi zuciyar riga sun wuce amma alqur'ani shi yana nan ba zai huce ba har tashin alkiyama mu'jizar tana nan ga su laraba ne sun kasa wato zuwa da irinsa eh amma wa'ancan mu'jizozin duk sun sun duk sun kakkare shi alqur'ani aya ce mustamirra mai zartuwa nan idza Allah babu karewa gare ta sabanin abubuwan da aka faɗa daga mu'jizozin da suka gabata inna fi zalika la rahmata wallahi rahma wato ta tabbata cikin wato wancanan ka littafi wa zikra da izatu wa'azi da qaumin ga mutane nuna da suke imani قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ka ce ka bai ka gaya masa ka ce Allah ya isa mai shaida tsakanina da tsakaninku ai bisa ciki da gaskiya ta shi ya san abin da yake cikin sammai da ƙasai wa minhu hali yana daga cikin abin da ya sani halina wato halikum da halinku kaga wanda suka yi imani bil batil da batili wa huwa ma yubad wa huwa ma yubad shine abin da ake bauta min billahi ko ba bayan Allah wa kafaru billahi suka kafirce da Allah ninku daga cikin ku ulaika humul khasirun wa'annan sune tababu fi sabqatihim cikin sabqatu har su ishtarawul kubra yayin da suka sai kafirci bil imani da imani ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشكرون ويستعجلون كلا تسنى لمن قدوته وكبل عذاب العذاب ولولا أجل مسمى بعد أجل أبهم أنبتوا بله قريش لجاءهم العذاب العذاب تابوا مسوا عاجلا لقرقاوا وليأتينهم wato wato wanda ya ce innahum bagtatan da kuma azaba ta zo musu bagtatan a rayuwar la yashuruna su ba sa hasashe da wata ikiyani wato lokacin zuwan su ba su sani cewa zai sauka ba يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ina neman gaggautowar ka bil azab da azaba fi duniya a duniya san dai wutar jahannama wallahi mai kewaya mai kewayewa ce da kafirai يوم يجزيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ranar da wato yartahul azabu azaba za ta lullube su min fokihim a saman su da kuma karkashin kafafuwansu wala qulu ai wala qulu za mu faɗa jiya a cikin sabbin nuna na qulu ai na amuru za mu yi umarni bil qawli da faɗa wa bil yayi ai ya qulu ai wato al malaika al muwakkal bil azab malaikan da ake wakil ake wakilta a wani da yake tayi da azaba zai faɗa ya ce da su zuƙo ma kun tunta amalu da ku ɗanɗani abin da kuka kasance kuna aikatawa ai ku ɗanɗani da za a huta sakamakonsa ba za ta hutu na ba za ku tsere mana ba
يا عبادي الذين آمنوا إن عرضي واسعة فإياي فاعبدون ya bayina allazina amanu waɗanda suka yi imani inna ardi san dai kasa ta wasu atun mai yalwace ya ce fa iya ya fa abu ku bauta iya ya gare ni fi ayi arzin a kowace kasa ta yi sarar da ta samu da gare ku biya a kyauta fi ayi arzin a kowace kasa ta yi sarar biya da ibadu su ibada ta samu ka biya a cikinsa a cikin wannan a cikinta da an ku haji shi ne ku hijira ila ya zuwa gare ta min ardin daga kasa lam ta ta yi sarki ha wanda ibada ba ta zo gare ku ba wato ku yi a cikin wannan ƙasa to ku hijira da gare ta nazara wannan aya ta sokane ta sokane fi bu'afa'i musulmi maka cikin raunanan wato musulmin maka raunanan musulmin maka kanu sun kasance fi bikin cikin kunci min izharin islam da bayyana musulunci biha a wato a maka to saboda haka tun da suka zama suna cikin kunci ba su da wata dama to ƙasar Allah tana da yalwa ki hijira kowa ya hijira ya inda zai samu inda zai bauta wa Allah kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un ko wata rai za a ɗanɗana masa mutuwa sannan za a dawo da ku zuwa gare mu bitta'i wal ya turja'una ko yurja'una ba'da al-ba'th bayan tashin al-qiyama والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na gari za mu wato ajiye su ainihin zulhum za mu sauke su wa fi kiratin bil musallatu da ba'da nuni min as-sawa'i ay al-qiyamatu zama wa ta'aliyatuhu ila ghurahu bi hazzi bi hazzi bi hazzi wato bi hazzi fi ai za mu sauke su mai aljannata a cikin aljanna za mu sauke su a gurafa wato ɗakuna ko kuma gidaje wanda tajiri min ta hati hal anharu wani take gudana min ta hati a ƙarƙashin ta kuma khalidi na ai suna masu dawama abin kaddara dawama su biya a cikin ta ni'ima ajrul amilin ma dallal ladan masu aiki hadal ajr wannan lada الذين صبروا على ربهم يتوكلون hum alladhina sabaru sun yau inda suka yi hakuri ala azal mushriki da musu cutan mushrikai kuma suka yi hakuri wal hijratu wato al hijratu bisa hijira li izhari din dan bayyana addini wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma ga ubangijin su suke dogara fa yarzuqum sai an rusa su min haythu la yahtasib min haythu la yahtasibun sai inda ba sa sani sai ka kawai sai dai su ga arziki وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم da yawa dai wato da yawa dai wato da abuka ayyin dabatin wato da yawa dai dabba ba ta daukan arzikinta da ba ta ha saboda rauninta Allah ne yake arzuta ta kuma yake arzuta ku ku ayyuhal muhajiruna wa in lam yakun ma'akum zadun ko da ba guduri tare da ku wala nafaqatu wala nafaqa to Allah yake arzuta wannan dabbar da ma ba ta sanya da za ta yi ba kuma kuma in ku shi yake arzuta ku saboda haka ku ji tsoron hijira kuna jin tsoro ko ku ji tsoron hijira ku riga ganin in kun je inda za ku hijira ba ku san su ba ba su san ku ba kuma ba ku da komai a ciki to Allah ne duk yake arzuta ku shi yadda yake arzuta dabbobin nan yake arzuta duk wani mai rai to haka nan ubangiji wato zai wato zai zai zai arzuta ku wa huwa samiu shine mai ji li aqwalikum ga zantunan ku al'alimu masani ko bi zama yarkum da abin da yake koyayyen ku a cikin zuciyarku ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون wal in sa'altum la muqsimin la rantsuwa ne wallahi in ka tambaye su ka tambayi kafiran maka kace musu man khalaqa samawati wal arda wa ya hadisi samai da kasai wa sakhara shamsu ya hore rana wal kamara da wata in ka tambaye su zai kulun nan wallahi za su ce Allahu Allah ne to fa an da yi kufa ko ne to ya ake juyar da su ai sarfo da ake juyar da su an tauhidi gabunan kadai kaji ba da ikrarin bayan furtun su da zalika da wannan الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم Allah shi ne yake shimfiɗa arziki yake yalwata shi ga dukkan wanda ya sani ibadi ne daga bayansa in ta hana dan jarraba waya kudur kuma yake kuntata lahu gare shi ba da albasi bayan wato shimfiɗa arziki liman ya sha ga wanda ya sani kira a shi ma don jarraba inna Allah san dai Allah alimun masani ne bi kulli shay'in daga wani abu da ko bi kulli shay'in da kowane abu wato mai ubangiji ne yalwatawa ne kuma ya shimfiɗa arziki ga mutum wato jarrabawa ce ita ma mai shimfata arzikin in Allah ya ba mutum arziki jarrabawa ce wato wato ba wai wanda aka kuntata masa ne ake jarrabar sa ba a'a har wanda aka ba jarrabawa ne a ga ya zai da arzikin zai sarrafa arzikin wato wajen biyayya ga Allah kuma ya bada haƙƙin da Allah ya dora masa akan arzikin ko ba zai yi ba to haka nan wanda shi ma aka hana shi shi ma shi kuma jarraba ne za a an jarrabe shi eh wancan Allah ya ba shi farallasa wannan kuma Allah ya masa haka ne saboda adalcinsa dan dai Allah masani ne da kowane abu wa minhu mahallul bas yana daga cikin wato abin da ubangiji ji ya sani mahallin da zai shimfir arzikin wata biriki wata biriki da kuntatawa idan Allah ya shimfida maka arziki dama ya san kai wato ma'abucin a yi maka hakan ne wanda kuma ya kuntatawa wato ba dan baya son sa bane kai kuma ba dan ya fi son ka bane to eh ba dan ya fi son ka bane ya lota maka shi kuma wancan ba dan yana kin sa bane ya kuntata masa
ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله malakkarun la yaqilun wallahi da za ka tambaye su ka ce wa ya saukar da ruwa wato daga sama eh kuma ya raye kasa da wannan ruwan bayan mutuwar ta ma'ana bayan bushewar ta ruwa ya sauka wato ta rayu la yaqulun Allah wallahi da za su ce Allah ne to fa kai fa yushriku bihi ya za su tara wani abun bauta da shi kullum ka ce musu alhamdulillah wato godiya ta tabbata ga Allah ala subutul hujjati bisa tabbata hujja alaikum akan ku bal aktaruhum bal yawa yawan su dai la yaqiluna ba sa hankaltar tanaqud la yaqiluna ba sa hankaltar tanaqudahum warware din ne su bi zalika cikin wannan wato suna ta warware reniya gashi sun tabbatar da cewa Allah ne yake saukar da ruwa kuma shi yake raye kasa to shikenan ya kuma za su bauta wani ba Allah ba kaga wannan akwai tanaqudi وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون wannan rayuwar duniyar ba ta zamo ba sai dai wato wasa ne da wargi wa amma qurbu amma kusanci fa min umurul akhirati yana da cikin lamuran wato lahira li zuhur samaratiha saboda bayyanar wato amfaninta jiha a cikin wato lahira san dai wato gidan wato lahira hilhil hayawani ita ce rayuwa ne ma'anar hayatu rayuwar lahira ita ce rayuwa domin ita ce rayuwa da ba ta da karewa da rayuwar duniya kuwa nan ba rayuwa ba ce domin tana da wato ajali lokacin ya lamu da zalika da sun kasance sun san zalika to ma asarun duniya alaiha da titi ta duniya alaiha akan lahira ba فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجيهم إلى البر إذا هم يشركون إذا انتك هوا تجري الرواء da'awu Allah sai su rika roƙon Allah suna masu ikhlasi suna masu tsarkake addini lahu gare shi ai addu'a suna masu tsarkake tsarkake addu'a su kankan da kai ai la yad'una ma'ahu gairahu ba sa wato kiran wani tare da ubangiji shi kadai za su wato za su yi kira لأنهم دنتي أصلي في شدة سنة cikin tsanani لا يكشفها ba mai yaye musu wannan tsananin illa huwa sai dai ubangiji to falan ma na jahum yayin da kuma ya tserar da su ila albar zuwa ga sarari jazahum yushriku sai ga suna tara wani abun bauta wato bihi da shi ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ليكفروا بما آتيناهم wato su yi wato su kafirce wato su bitilce da abin da muka ba su wannan nema su na daga nema wanda ya kamata kuma su ji daɗi littimayin ga haɗo su ala ibadar asulani bisa wato wata gumaka wa fi qira'atin a cikin wata qira'a ma wato bi sukunin layi da sukunin layi ne ai umarni ne na tahdidi tahdidi ake musu su je su kafirce din kuma su ji daɗi din wato wato su ji daɗi da haɗuwar da suke a bisa bautar wani abin bauta ba ubangiji ba to sannu za su san aki masa zalika ƙarshen wannan abin da suke yi in sun zo lahira za su ga ƙarshen abin da suke yi za su ga me za a yi musu na sakamako أولم يروا أنا جعلنا حرمنا آمنا ويتخطب الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أولم يروا ثم بس سني بني أن سوى مودي من سني بلدهم garin su makka da makka mun sanya shi ya zama haramin harami ne aminan amintacce gashi kuma wani ta hatsabin nasu min haulin a gefen su kuma ana ta fefefce mutane kasidan kisa wa sabiyan dari ba cewa dunahu amma ban da mutanen makka da kuma wanda ya shiga garin makka in ya shiga da su mutanen makka da wanda ya shiga garin duk sun aminta afa bil batil yu'minu inda batili shine gunki suke imani kuma su zama sun kafirce da ni'imar Allah da ishrakihim da yin shirkun nan nasu ga ni'ima da ubangiji ya yi musu eh ga wasu san suna cikin wato garare su kuma Allah ya musu ni'ima to maimakon su gode wa wannan ni'imar wato da imani kuma shikenan sai kuma su zama sun butulce wa wannan ni'imar da yin shirku ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين ومن أظلم أي لا أحد باب الحياة أظلم ما في ذلك كنسا mimman niftara ala lahi kaziban daga wanda ya kaji ƙarya ya dangana ta ga Allah bi an ashraka hu bihi shine ya tara wato wani abun bauta bihi da ubangiji au kazzaba ko kuma ya fantar bil haqqi da gaskiya shine annabi sallallahu alaihi wasallama awul kitabi ko kuma sai fantar da littafi shine alqurani lamma ja hu yayin da yazo masa alaysa fi jahannam masal kafin shi yanzu ba jahannama sai wato makoma kafirai ba ai fiha zalika wato huwa wato fiha ai wato ita ce wato makoma fiha zalika wato wancanan ka fiya shine a gare ta wato ita ce makoma ga kafirai wa huwa shi kuma minhum yana daga cikin su والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المهتدين wato wallazi jahadu wanda suka jihadi fina a cikin haƙƙin mu la nahdiyan nan wallahi za mu shirye da su ga tafarkin mu ai ne tafarkin tafiya ile na zuwa gare mu sannan dai Allah wallahi yana tare da masu kyautata su ne mu'minai yana tare da mu'minai bin nasri da taimako wal auna da taimako بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم wato wannan ita ce suratul rum eh ita ce suratul rum za Allah zai mana bayani wato na abin da ya faru tsakanin rum da farisa kuma a cikin ta akwai wato abubuwa wanda ubangiji ya faɗa na wato alama wato babu wanda ya san gaibu sai ubangiji duk akwai a fili shine ubangiji yace Allahu a'lam alif lam mim Allahu a'lam Allah shine masani bi muradihi da abin nufin sa bi zalika da wannan harafan
غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون an jayirum eh wahum ahlul kitab su rum ma abuta littafi ne to an yi galaba da su a wajen yaji galaba ta farisu farisu ce ta yin jaye da ita su kuma farisa wallahi su ahla kitabin su ba ma'abuta littafi ba ne balbar ne mutanen farisa ya abu dinar asirama gumaka suke bautawa wato gumaka suke bautawa fafare haku faro makaka to da aka yi wannan yakin farisa ta yi ranjaye a kan rum sai kafiran maka suka yi farin ciki da zalika da wannan wa qalu sai suka ce wa qalu sai suka faɗa lil musulmi daga musulmi suka ce nanu naglibuku mu ma za mu rinjaye ku kama galabat farisu ruma kamar yadda faris ta rinjaye mu tunda farisa wato ma'abuta wato bautar gumaka ne to shikenan mu ma masu bautar gumaka ne in sun mutanen maka yadda wato masu bautar maka sun rinjaye masu bautar Allah to mu ma za mu rinjaye ku wato za wato farisa ta rinjaye rum fi adnal ardi wato wato farisa wato ta rinjaye wato rum fi adnal ardi a nan sai kusan wato wato ƙasa ai aqrab ardh rum mafi kusan kasar rum ila farisa zuwa ga farisa bil jazirati a jazira iltaqa fi hal shani wato wannan rundunu guda biyu na farisa da na rum sun haɗu biya a cikin ta amma wal badi wanda ya fara ya fara yakin wato bil gazwi da kai harin al fursu sune wato farisawa wa hum su ai ar rum rumawa min ba'd galabihim bayan jayansu da aka yi bayan jayansu da aka yi ai udifal masdaru ila al maf'uli ai bayan galabatu farisa bayan wato rinjayen farisa iyahun gare su to su ma fa sai galibuna sannu farisa sannu su ma farisa za sai galibuna sannu su ma dai za su rinjaye farisa farisa yadda farisa ta rinjaye su to su ma rukun za su rinjaye farisa في بضع سنين fi bid isni a yan shekaru in an ce bid wa huwa ma baina salati shine daga uku ila tas'i zuwa ga tara aw al asr ko kuma zuwa ga goma to falta kalje kani sai rundunar guda biyu suka sake haduwa yaƙi fi sannatu sabi'at a shekara ta bakwai bayan wancan yaƙin na farko min al-istiqal awal da haduwar farko wa galabatur rum farisa shikenan da aka yi wannan haduwa ta biyu sai rum ta rinjaye farisa lillahi lamru min qablu wa min Ba- ba'd lamarin duk ya tabbata ga Allah min qablu tun gaba min ba da baya ba ai kaula jalabin rum gaban wato rinjayen rum duk lamarin da ya na Allah ne wani badi da bayansa almana ma'ana dai an na galaba ta farisa sannan rinjayen farisa a wurin da farko wa galabata rum wa galabata rum da wato rinjayen rum saniyan na biyu da amrullahi duk da umarni ne na Allah ai iradati da nufin Allah ne wa yawma idhin yafrahu almu'minun wani mai izin wannan yini ai ranar da wato rum za ta yi rinjaye da farmul muminu na gumine za su yi farin ciki bi nasrillah da taimakon allah in ya gare su ala farisa suka wato farisa da farmul muminu mumine za su yi wato farin ciki da nasir layi da taimakon allah in ya gare su ala farisa suka farisa wa karfari hakika sun yi farin ciki da zalika da wannan wa alimu kuma suka yi sani da shi da shi yau ma hukuki ranar afkuwarsa يوم بدر رانا بدر يوم نزول جبريل سوكر جبريل da zalika wannan fiya a wannan yinin ba a fara hijim tare da farin cikin su ma mu'minan eh jina sihim da nasaratu Allah musulmi ne musu mushrikai fiya a cikin sa ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم Allah da yana taimakon duk wanda ya so hul azizu shine wato mabwaye ne rinjaye wato Allah to ar-rahim ne jin kai kuma bil mu'minina da mu'minai وعد الله وعد الله القورن الله ne mazdarun wato mazdari ne badrun badri ne min lafzi daga lafazi wato bi fi'li da fi'lin sa wal asru asali wal asru asali wa'adahum Allah nasara Allah ya musu alƙawarin wato nasara la yulifu Allah wa'adahu لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah baya saba wato alƙawarin sa wato alƙawarin sa da yayi ba zai fasa ba walakin da aksaran na sai dai yau yau mutane su ne kafiran maka la ya alamu da ba sa sanin alƙawarin Allah ta'ala bi nasrihim da wato nasarar su da taimakon su يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا da shi ko ba وهم عن الآخرة هم غافلون ya alamu na zahiran min hayati dunya su dai sun san wato mabayani daga rayuwar duniya ai ma'aisha wato abubuwan rayuwar ta ne tijarati ne daga wato fatauci wal zira'ati da wato noma wal bina'i da gini wal garasi da dashe wa gairu zalika da wannan amma wahum gafilun su rafkanannu ne an al-akhirati gaburan lahira ai i'adatuhum hum dinnan da aka maimaita ta takidin takidi ce ma'ana duk abin da yake na rayuwar wato la- na rayuwar duniya wato sun san shi sun san yadda za su same shi sun san yadda za su yi tattalin sa to amma kuma gabarallu ne sun gabar- sun gabara rafkanannu ne gabaran san yadda za su rayu a lahira kaga haka ne yanzu ma ai abin da yake faruwa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi kafirai duk kasashen nan manya-manya da ake magana su na turai baki ɗaya in dai rayuwar duniya ce suka tsara maka to babu wanda ya fi su tsara rayuwar duniya amma ko ba su da rayuwar lahira eh ba rayuwar lahira domin ba su san yi wato da za su yi imani inda sun yi imani kaga shi kenan sun- sun samu lahiran ma eh amma sun san duk abin da za su tsara duk abin da ake yi yanzu duk da dai wato duk daga musulunci suka same shi ga su nan sun san yadda za su ci biya abubuwa na jin daɗi eh yanzu yanzu a ji abu a yi maka shi ya- wato wanda zai gigi ta hankalinka na rayuwar duniya To amma babu maganar lahira tare da su ai sun yi asara أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وعدل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم Zakadun.
لكافرون to abalan wato wato awalan ne tafakkaru shin ba su yi tunani ba ne ji an busi mu a cikin kawunan su biyar jibu dan su dawo an gaflatin gaban rafanan su ba su yi tunani ba a cikin wato kawunan su ma khalaqa Allahu samawati wal arda cewa Allah bai halicci sammai da ƙarshe ba da abin da yake tsakanin su illa bil haqqi sai dai da gaskiya wa ajalin da kuma ajali musamman abin an mutu da zalika wannan tafila da za ta ƙare in nan ta ha'ihi yayin wato ƙare wannan ajalin wa ba'dahu bayan kuma karewar ajalin albasu tashin alkiyama eh inda rabbaka wa inna kaseeran san dai tili minan nasu daga mutane sune kafiran maka wallahi masu kafircewa ne bil qayyar rabbihim da hatsuwa da ubangijin su ai la yu'minuna bil ba'th ba sa imani da tashin alkiyama ba'da al-maut bayan mutuwa أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وأمروها أكثر مما أمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون shin ba su yi tafiya ba ne fil ardi a bayan ƙasa ba yanzuru su duba su ga kai ba kana aiki da min min qablihim ya ya karshen wanda suka gabace su ya kasance min al'ummar ne daga al'ummatai wa hiya ihlakum shine halakar da su bi tafdidihim da sarrafantar wasu da rasulahum manzannin su kamar yadda dai muke faɗa eh muna yi faɗa kamar yadda ubangiji yake ta faɗa mana wato su ba su izina da irin abubuwan da yake ya gabata ba suna tafiye tafiye suna zuwa garuruka nau'in da aka halakar to me yasa ba za su izina da wannan musu da cewa ga garurrukan waɗannan gashi kamar ba a yi rayuwa a garin ba kawai in an zo hucewa ƙasa sai dai a ga alamar gidaje wato wani zubin wani gidajen ma sun rushe saura ɗan kamar wato sai ɗan ɗan gurabu za a iya ganin cewa babu shakka nan gidaje ne an rayu kai wata ƙasar ma an je hatta alamar gidajen ma babu idan an hallaka su sai dai a ce nan aka yi mutane kaza kamar wato ƙasar mutanen annabi lutu idan an je huce su sai dai a ce nan aka taɓa yin al'ummar mutane a nan lubi domin Allah ya bar wasu abubuwa inda da su ne za a gane wajen dan a izina da shi yanzu ne yasa a tafiye tafiyen da suke yi me yasa ba sa duba su ga ƙarshen waɗanda suka gabace su sun sare fatar da manzannin su kuma Allah ya halakar da su kuma waɗannan da suka gabace su sun kasance a shadda minhum quwwatan quwwatan sun fi su tsananin ƙarfi eh kamar adawa da samudawa adawan ana labarin sai a ce a samu mutum ɗaya mai kamu sittin a tsaye ƙarfafa ne idan mutum ya danki kamar mutum goma baya da zai da shi da gani ƙarfafa aka yi su kuma ga tsayi ga jiki wa asarul arda sun motsa ƙasa ai har su ha sun wato shuka ƙasa sun noma ta wa qallabu ha sun jujjuya ta lizzari saboda shuka walgarsu da dashe wa amaru ha sun raya ta a kasar mafi yawa min ma amaruha daga yadda wato mutanen kafiran maka suka raya ƙasa وجاءتهم رسلهم بالبينات wato manzannin su sun zo musu bil bayyinat ay bil hujjaj da hujjoji az-zahirat mabayyana to kuma kana Allah ya zalimu Allah bai tabbata ya bai zalunce su bane Allah bai zalunce su ko bai zalunce su ba bi ilakin da halakar da su bigar jurmin ba tare da laifi ba walakin kanu anfusahum yazlimun bar dai su ne suka kasance suna zalunta kawunan su bi takdibihim rusulahum da telefon ko wasu manzannin su an aika musu manzanni kuma sun sarrafantar da su sun kibin su wasu ma manzannin an musu izaya wasu sun kashe su wasu sun fitar da su daga garin to saboda haka Allah kuma shi kenan ya cika alƙawarin sa ya musu azaba amma waɗanda duk suka imani za ga abin bai azaba ba ta shafe su ba ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون ثم كان عجبة الذين أساءوا السوء sai kuma waɗanda suka muna na ƙarshen su ya kasance a su ayyukan mummuna su zama sun muna na su ma ƙarshen su ya zama kuma wato mummuna an muna na musu bitanisul aswai a alqabai alqabai ba to bitanisul bitanisul bitanisul aswai ke rago ai alqabai ba ke muni khabaru kan labarin kan alarabi aqibatu bisa rabi aqibatu makan aqibatu kenan in kace aqibatu sai zama labarin kana sai zama labarin kana ismu kana kuma zai zama sunan kana ne ala nasbi aqibatu bisa wato tabbata aqibatu sai kamar da shi aqibata wal muradu wal muradu biha wato abin nufi da wannan su'a din mummunan shine jahannama wutar jahannama ake nufi wa isa abin da munanawansu eh wa isa abin munanawansu da an kazzabu bi ayata shine sun sare fantar da ayoyin mu shine alqur'ani wa kanu biha yastahzi'un sun zama suna masu kirgili biha da ita abin da ya zo musu na ayoyin alqur'ani sai suka zama suna kirgili da shi
الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون Allah shi ne yake faran kagen halitta ayyin shi ulkhalqa ubangiji yake faran halitta annasa mutane shi ya faran halitta mutane wato shi ya kago su ba ba a taɓa yin su ba ya yi su sun mai idu sannan shi zai mayar da wato ai halƙahum halittar su ba da mutum ba mutum su yadda ya yi su babu su to haka nan kuma idan kuma suka mutu aka tashin alƙiyama ko ubangiji zai mayar da su ثم إليه ترجعون قريش ترجعون وتزاء ميدكم بالياء يرجعون والتاء كم ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون فأمد أساء القيامة ذات القيامة يبلس المجرمون مجرم مجرمي ذات شو أي يسكت المشركون mushrikai za su shiru lin ida'il hujjin ida'il hujjatihim saboda wato wato yankewa hujjatu domin mai magana aiki yana da abin da zai faɗa to wanda ku bai da abin faɗa ne zai ce ai kawai sai ya shiru ba su da wata hujjar magana zo aka ranar alkiyama ba abin da za su ce ولم يقل لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء ba su da masu ceto wato masu ceto ba su kasance gare su ai la yakunu da ceto ba za su kasance gare su ba ba za su kasance ba lahum gare su ni shirka'ihim daga cikin wato ababen tarawan nan nasu da Allah ai min man kuhun billahi daga wanda suka tara bautarsu da Allah humul asnamu sunan gumaka to da su udan su ce to lahu gare su wannan ba zai babu wannan ba babu wannan wa kanu ai su sun kasance ai yakunu suna kasancewa ne kafiri da kafirai bi shirka kai masu kafircewa ne su wato gumakan nasu ai mutabarri'ina suna masu kukuta ne minhu da gare su wato wannan wato za su rika kukuta ma da gare su ne wallahi ma kuntu iyana ta abuduna in ji su kafiran in ji su kai wato gumakan waɗanda ake bautawa su kuma ce sun bauta musu su ga gashe kuma a samu jayayya tsakanin wato shugabanni da kuma majiya da kuma za a samu jayayya tsakanin masu bauta da waɗanda ake bautawa ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ranar da sa alƙiyama za ta za ta tsaya to yawma idin yawma idin wannan na biyu takidin takidi ne to a wannan yini ne ya tafarraquna wato za su rarrabu ai almu'minuna mu'minai wal kafiruna da kafirai to za a rabu kowa kuma zai kama hanyarsa mu'minai su kama hanyarsa zuwa aljanna Allahumma ja'alna minhum kafirai kuma su kama hanyarsa zuwa wuta azanallahu ajarana
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في ربة يحبرون amma waɗanda suka yi aiki wato suka yi imani suka aikata aiki na gari wannan suna cikin dautayi wato shine dautayin aljanna yuhbaruna ayyusaruna ana faranta musu cike وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون amma waɗanda suka kafirce wa kazzabu suka sarrafantar da ayoyinmu shine alqur'ani suka sarrafantar da alqur'ani kuma wani ƙa'il lahirati wato suka sarrafantar da haɗuwa wato na ranar lahira ai alba'as tashin alƙiyama wa gairihi da wani za to wa'annan ababen halartarwa ne fil azaba a cikin azaba eh in mun lura dai ana ta mana magana imani da Allah da imani da ranar lahira eh wanda ya imani na gaskiya yana da aljanna wanda kuma ya zo bai imani ba makareci wanda bai yarda da abin da aka yi ba shine yana wato shi kuma zai tafi jahannama zai tafi wuta فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون sarki ya tabbata ga Allah ai sabbihu Allah ku ce Allah bi ma'ana ma'ana sallu ku sallah shine tusuna lokacin da kuka shiga lokacin yamma ai tadkhulu da lokacin da kuka shiga fil masai wato cikin wato yamma wa fihi salatani akwai sallah guda biyu a yamma da yamma din al maghribu sallan maghriba wal isha da sallar isha wa hina tuzbihuna da lokacin da kuka waye gari wato asuba kenan ai tadkhuluna da lokacin da kuka shiga fi sabaya cikin lokacin asuba wa fihi salatu subhi akwai sallar asuba a cikin sa وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون wato godiya ta tabbata gare shi shi zama ta a cikin sammai wal arda kasai ai itirani wannan itirani yau ma lahu ma nasa dai ya hamaduhu ahluhu ma ahlin sammai da kasai duk suna gode wa ubangiji suna yabansa atafin atafi ne alahi da bisa hina wa fi salatul asri to akwai kuma sallar al'asar a wannan lokacin wani na tuzhiruna da lokacin da wato kuke shiga fi zahira cikin garbin rana shi kuma fi salatu zuhuri akwai sallar azhar a cikin sa يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون to ubangiji yana wato fitar da rayayye daga mutacce kan insani kamar ya fitar da mutum minan nutfatu daga maniyi wa da'ir ya fitar da kuma wato a da'ir tsuntsu minal baitatu daga kwai wai hurujul mayita kuma yana fitar da matacce shine an nutfatu maniyi wal baitata wato da kuma wato kwai minal hayyi daga rayayye wai hil arda ubangiji kuma yana raye kasa bin da bata da tsirrai ba da mota ya bayan wato bushewarta to kazalika al-ihraj irin wannan fitar wannan tuhur ne haka za a fitar da kuma da kubur da kaburburan ku bil bina'i lil fa'il takhrujuna ko tukhrujuna eh za ku fito da kaburburan ku zuwa wato matsayin alkiyama ko kuma tukhrujuna za a fitar da ku zuwa wato taron alkiyama a kora ku ku tafi taron alkiyama ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر Ko تنتشرون yana daga ayoyin Allah ta'ala masu shiryawa bisa ikonsa shine ubangiji ya halicce ku min turabin daga turbaya ai aslakum ya halicce asalin ku adam shine annabi adam daga turbaya kuma ya antum basharun sai dai ga ku ku mutane min adam ku daga annabi adam kuke wato ku an wato kuma ya antum basharun sai ga ku mutane min damin daga jini ne walhamin da tsoka tan tashiruna kuna watsuwa fil ardi a bayan ƙasa kuna watsuwa a cikin ƙasa cikin wasu harkokin rayuwarku ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون to shi kenan kuma wato za ku watsu cikin ƙasa wato kuna wato rayuwa eh wato da babu ku ubangiji ya samar da ku ya halicce ku kuma shi kenan ya kimsa muku yadda za ku wa- za ku watsu cikin ƙasa kuma ku nemi wato rayuwa ba shi an ba mu labarin cewa annabi adam wato an yi shi daga wato ƙasa sannan kuma bayan an yi annabi adam daga cikin ƙasa sannan ko kuma aka halicce ku ba ku kuka zama wato daga jini da tsoka kuma aka watsa su cikin ƙasa to shi ke nan wani layati sai kuma gaya mana waɗansu ayoyin yana daga cikin ayoyin wato ubangiji cewa da suke nuna ƙudurar ubangiji eh mai iko ne an halaka lakum min anfusikum azwajin shine ya ya ya to ya halitta muku mateku wato matekun ku daga kawunan ku fa kulliqat hawwa'u sai aka halitta na hawa wato min bili adama daga wato hakarkarin annabi adam aka halice ta wasa'irar nisa'i wato ko kuma wasa'irar nisa'i su ko sauran mata wato min nufin rijal wan nisa'i daga maniyin maza da mata eh in maniyin namiji da ma- na na mace ya haɗu sai a halice su to duk ubangiji ya yi mana wannan halittar ne ya halice su to litaskunu don ku nutsu ilaiha zuwa gare ta wata alabuha ku saba da ita ku saba da wato ba sai kun naku ku samu wato wato wato ku samu wato fahimtar juna waje ala bainakum mawaddatan wato ya sanya bainakum tsakaninku jami'an baki ɗaya ya sanya mawaddatan soyayya wa rahmatan da jin kai inna fi zalika al-mazkur al-ayatin wallahi ayoyi masu wato dalala bisa kudurar ubangiji sun tabbata cikin wancananka abun ambato amma fa li qaumin ga mutane ya tafakkaru da suke tunani bi sun illahi cikin aikin Allah ta'ala wanda ba sa tunani cikin abin da Allah ta'ala ya yi wa'annan ba su da wannan ba a maganar su amma wa'anda suke tunani suke ganin kudurar ubangiji suke ganin irin abubuwan da suke ba su wannan da su ake magana ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين yana daga cikin ayoyin ubangiji halittar sammai da ƙasai da kuma sassaɓawar wato alsinatukum harsunan ku ai lugatukum lugogin ku arabiyatan balarabi ya ce lugar taka ko babbawa ce wa gairi hada wa gairi ma da wani su eh wannan ma yana daga cikin wato aya ubangiji halittar sammai da halittar ƙasai kuma da zo ya halitta halittu ya zuba su a wa'annan wuraren kowace duk inda Allah ya yi wata duniya to da akwai irin halittar da ya ajiye a wajen to a nan yazo ya ajiye a duniya wannan yazo ya ajiye wato ƴan adam a wannan duniya kuma ya halicce su ya ajiye su a ƙasar kuma yana daga cikin aya mai nuna kudurar ubangiji sassabawa harsunan lugogi yanzu a nan ƙasar an ce akwai wajen wato har harshe na magana akwai wajen ɗari uku ƙabila ɗari uku akwai wata wata ƙabilan ma banda harshen sa ba abin da take ji amma dai akalla ga shi dai mun san muna da manya-manyan wato harsuna kamar a ce hausa a ce wato yarbawa a ce iyamurai kuma a ce wato bare-bari a ce fulani ga su nan dai ko ina dai ga harsuna duk wata ƙasa an ka shiga ba ma irin ka shiga ƙasashen kudu-kudu nan da kuma wajen su sauran zaria kai ta jin wato kalmo wato lugogi wa'anda yake tare sama wato ya ma za a ya ma za a yi a fahimce su to wannan duk yana daga cikin alama ta kudurar ubangiji yanzu zai mu haɗu mu ta hausa yanzu hausar nan muke yi ku faɗa mu fahimta mu ma mu faɗa ku fahimta eh wani kuma in yazo sai ji kawai gwalagwala muke yi shi kuma tasa ita ce zai faɗa ya ya fahi- ya fahimta dan uwansa shi kuma ya fahimta to duk wannan yana daga cikin kudurar ubangiji da ya halicce kowa ya ba shi lugar da zai amfani da ita wajen biyan bukatarsa eh balarabe ne ya larabcinsa baubawa ne shi ke nan ya je ya baubaucinsa dama duk wanda zai ba balarabe ba ana cewa da shi a jami ma'ana baubawa ne kowace luga suke wana kowane harshe kake kai baubawa ne amma banda luga larabci to duk wannan yana daga cikin wato alama ta ikon ubangiji kudurarsa eh to in wannan Najeriya kawai muka yi magana to haka nan ka shiga wata ƙasa kowace ƙasa ka shiga da irin harshen da suke amfani da shi eh su kuma irin wannan harshen shine nasu in ba su kai ba wannan harshen kai musu ba to su ba za su fahimce ka ba kai kuma ba za ka fahimce su ba in ba jin harshen su kake ba to duk wannan yana daga cikin kudurar ubangiji tabaraka wataala to kuma wa alwalikum yayi ku launi launi yin bayanin daga farin mutum wasu wadin da baki bayanin daga fari wasu wadin da baki wa gairi ma da wannan su eh wani baki ne wani fari ne wani ruwan tarwada ne wani shi jaja jaja za ka gaji wani jan nasa ma da dan baki baki a ciki to haka za ka ga ubangiji ne yace yayi wannan eh wa antum ku kuma baki ɗayan ku auladu rajulin wahid ƴaƴan mutum ɗaya ne wa mar'atin wahidatin mace ɗaya dukkan ku ƴaƴan ƴaƴan annabi adam ne da hawa eh inna fi zalika al-ayati wallahi ayoyi sun tabbata cikin wata alaka abun ambato ai da lalatin dalilai ala qudrati bisa ikon Allah ta'ala amma fa lil alamin ga alam ga wato halitta ai fatil lami lil alamin ai wato ga alam eh wa kasraha kuma lil alamin kenan wancan wato lil alamin ai wato ai zawul uqul wato idan kace lil alamin aw ulul ilmi ko kuma abuta ilmi kace lil alamin ga malamai sune za su tunani a cikin wannan wa min atihi manamukum bil layli wan nahari wa ibtigha'ukum min fadlihi إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ina daga cikin da ayoyin ubangiji malamukum baccin ku billahi da daddare wato wannan hari da yin bi iradati da nufin sa eh bi iradati da nufin sa ai rahatan lakum dan hutawa gare ku wabtu ga uku wato ma'ana da daddare ku bacci wato da nufin ubangiji dan ra wato dan raha dan hutu lakum gare ku daga kuma rana ku je neman wato ku je neman wato abinci bi iradi shi ma da nufin sa shine ce wabtu la'ukum da neman ku bin har da ayini da ranar fallihi daga falasa falasa ai wato tasarrufi kun wato tasarrufin ku fi dalabil ma'isha cikin neman abin rayuwa bi iradi da nufin ubangiji duk abin da za ku yi da nufin ubangiji kuke in baccin ne to haka ubangiji ya so a yi idan kuma neman abinci ne haka ubangiji ya so ya so a yi inda fi zalika al'ayatin liqawmin yasma'una wato ayatin wato dalilai na kudurar ubangiji sun tabbata cikin wancanan ka abun ambato amma kaga mutanen da suke ji sama a ta dabburin irin ji na gwargwaje al'amura wa atibaran da izina wato suna ji ji na wa'azuwa kuma suna izina da abin da suke ji ma'ana suna dora shi a gaban su tunani a bisa ikon ubangiji ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
yana daga cikin ayoyin Ubangiji yurikumul barqa wato ya nuna muku albarka walƙiya eh khaufan ita walƙiya abin tsoro ne lil musafiri ne ga matafiya wato suna tsoro mina sawaiki daga tsawa suna cikin daji suna tafiya su daga walƙiya su sai su rika jin tsoro mai kuma zai faru kan ruwa in sauka isame su jika su ko kuma tsawa su soko ta halakar da su wa tsama'an kuma ita walƙiya tsammani ne mai kyau lil muqimi ga mazaunin gida fil madari a cikin wato madari sai ya rika farin ciki za a samu ruwan sama to duk wannan yana daga cikin wato ayoyin ubangiji wa yunzilu minas sama'i ma'an ko ubangiji yana saukar da ruwa daga sama saukar da ruwa daga sama duk wannan wato da lalace masa ikonsa idan ya saukar da ruwan daga sama kawai ya bil arda sai ya raya kasa da wannan ruwan ba da mauti ha bayan mutuwar kasa ayyuka ha bayan bushewarta da an tambuta shine ta tsirar da abin da aka shuka a cikin ta inna fi zalika laayatin wallahi ayoyi sun tabbata cikin wannan naka abin ambato ayoyin da suke nuna kudurar ubangiji amma bil qawmi ga mutane ya ake luna suke hankalta a yasa dabbaru da wato suke wato gwargwaje al'amura suke izina
wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amri thumma idza da'akum da'watan min al-ardi idza antum takhrujun to yana dai daga cikin ayoyin ubangiji masu nuna kudurarsa an taquma as-samaa'u wal amru wal ardu bi amrihi sama da kasa duk su tsaya da amrihi ai bi da nufinsa min gairu umudin ba da ginshikan da ya tokare su ba ba wani ginshiki da zaka ce shi ya tokare sama kuma ita ma kasa ba wani ginshiki da zaka ce ya tokare ta duk ikon ubangiji ne Allah haka ya nufa kuma ila da akum sanan ubangiji idan ya kiran ku da wakan kira min al da kasa bi an wato bi an yanfuhu wato israfilu shi ne malaka israfilu ya yi busa ya yi busa kuna cikin kasa ya yi busa fi sura a cikin kaho lil ba sarwa tashin alkiyama min al-qubur da kaburbura za an tunce ga ku tafarujuna kuna fitowa min hada ga kasar a haya'an rayayyu fa kurujukum fitowa ku min hada ga wannan wato kaburburan ku bida a wakihi da kiran wato shi wato ubangiji da yake malaika wato israfil ya buta min ayati yana da ayoyin ikon Allah tabaraka wa ta'ala وله من في السماوات والأرض كل له قانتون duk wanda yake cikin samai da ƙasa duk na ubangiji ne mulkan mallakarsa ne wa halkan halittarsa ne wa abidan bayansa ne kullun lahu qanituna kowaye wato mai biyayya ne lahu gare shi وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ubangiji shi ne wanda yake faran halitta yake faran halitta linnasu ga mutane sun mai idu sannan ya kuma mai da wannan halitta ba da halakin bayan halakar su ma'ana in sun mutu kuma za a tashi alkiyama ya kuma dawowa da su wa huwa ahwanu wato shi ya fi sauki alaihi gare shi min albaki daga farawa bin nazari da duba ila ma inda al-mukhadidina zuwa ga abin da yake wajen su wa'anda ake zancen da su min anna ya adatu shay daga cewa a dawo a kuma yin abu ashab ya fi ya fi sauki min ibtida'ihi daga fara shi kankare ba a yi shi baka ka fara shi ka yi shi ya bu wahala da ce ka kuma maimaita shi amma dangane da wato dan adam da ake magana da shi wa illa idan ba haka ba fahuma wato wa'annan da yi kankare din da kuma mai da shi wato inda Allah a wajen Allah ta'ala sawa'un daidai ne bi suhulat cikin sauki walahul masalul a'la wato misali wato ala madaukaki ya tabbata cikin samawata a cikin samai wal ardi da kasai ai as-sifatul uliya wato sifa madaukakiya ta tabbata gare shi wato wahiya ita ce annahu cewa shi ubangiji la ilaha ba mun bauta tantanta illa Allah cewa sai Allah eh wato misali wato sifa madaukakiya ta tabbata ga ubangiji a sammai da ƙarshe ita ce wato sifa madaukakiya shine ba mun bauta tantanta sai ubangiji tabaraka wa ta'ala wa huwa al-aziz shine mabwayi a cikin mulkin sa wato al-hakim kuma gani gani ne bi hal iya a cikin halittarsa da yayi ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت إيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفسر الآيات لقوم يعقلون.
ضرب لكم مثلا الله يسن يا مثالي يا مشركين ya san ya kuma muku misali ka'inan kasantacce minan fuskun da kawunan ku wa huwa shine hallakum ma malakat aymanukum min shuraka shin akwai abokan tarayya gare ku cikin abin da damar ku ta mallaka ma'ana min malikikum daga abubuwan da kuka mallaka eh kuna da wato abokan tarayya lakum gare ku a cikin su shi ma da zaka lafu cikin abin da muka arzuta ku min al-amwal daga dukiya wa gairi hada wannan ta fa antum kuwahum da su wato abokan tarayya ta ku kun zama sawa'u daidai da daidai kuke fiye a cikin abubuwan da kuka mallaka ka kafu na kuna tsoron su ka hibata kuma an busa kun kamar tsoron kawunan ku ai amsali kuma wato wato wato wato ka hibata kuma an busa kun kamar tsoron ku wato an busa kun kawunan ku ai amsali kun misalan ku min al ahrar daga yaya wato daga yaya wal istifham istifhamun nabi ma'anar nabi ma'anarsa na fayi ne al ma'ana abun nufi dai laysa mamalikukum wato ababen mallaka ku ba su zama ba shuraka a abokan tarayya na kuma gare ku a cikin abin da kuka mallaka ai abin da kuka mallaka naku ne su ba abokan tarayya ku ne a cikin wannan abin ba a ce naku ne tare a'a wato ila akhiri wato ila akhiri har zuwa karshen sa wato wato ba su zama wa abokan tarayya na kuma gare ku ba ila akhiri har zuwa karshen sa inda ku a wajen ku fa kaifa taj'aluna ba'da wa malikillahi shuraka alahu ya za ku sanya shafin abubuwan da ubangijin Allah ya mallaka wato ubangiji wato ya za ku sanya shafin abin da ubangiji shine Allah wato ya mallaka za ku sanya su zama abokan tarayya da gare shi ubangiji shi halitta duk waɗannan abubuwan da kuke cewa wato su ma ababen bautawa ne to ya za ku sanya su zama abokan tarayya gare shi a cikin wasu abubuwan da ya mallaka to kazalika nufasil ayati haka nan dai muke bayanin ayoyi ayar bayyana ha muke bayanin ta je misal zalika misalin wancanan ka tafsil wato bayani da kaumin ga mutane ya aqiluna da suke hankalta abubuwa ayatu dabbaruna suke wato izina بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ومن يهدي من ضل الله وما لهم من ناصرين بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم wato wanda suka zalunci suka zalunci suka zalunci kansu bil israki da shirku sun bi hawa ahum soyayya soyayya zuciyarsu da gairi ilimin ba da ilimi ba fa man yahdi waye zai shiryar da man adallallahu wanda Allah ya fitar da shi ai la hadiya lahu ba ba sun da shirya ba lahu gare shi wa ma lahum min nasirin ba su da wato mataimaka ai ma ne da masu kare su min azabi daga azaba Allah فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فأكم وجهك كإذا فكرك يا محمد صلى الله عليه وسلم كإذا فكرك لدينك الدين حنيفا أي ما إلن يكركتا إليه زوا غريشي أي أخلص دينك تترك شيء الدينك لله الله أنت كي ومن تبعك دوان دواتو يجيك فطرة الله أي هلتا شيء واتو تألا إتاوى شوانا الديني التي فطر الناس وجهها التي واتو الناس متعني عليها أكنتا وهي دينه إذا شيء الدين سا أي إلزمها كلهم شيئا لا تبديل با مسنية لهم الله جهلتا الله أي دينه كأدين سا با مسنية أي لا تبدله كوكو مسنية شيء لأن تشركوا شيء تشركوا ذلك الدين القيم وتعنك شيء الدين وتعنك شيء الدين القيم مددشي أي المستقيم مددشي وتو المستقيم مددشي shine tauhidin lahi kadai ta Allah walakin aksar na sai da yawa yawan mutane su ne kafiran maka la ya alimu la ya alamu na ba sa sanin tauhidin lahi wato kadai ta Allah tabaraka wa ta'ala alhamdulillah amin wasu hukun makarantun Allah ke nke sa amin da wajen zai shi insha Allah ke nke sa Allah ta adin shi amin sa Allah ke mallai ba su lafiya amin Allah ya inganta tsarin mu jin majalla ga wasu amin karanta wa Allah ba mu lafiya Allah ba mu lafiya din da musulmi shi ka duniya Allah ke nke sa amin wasu azzalimai ne mana magani tsarin mallan shi ne sa Allah ya shi su so ne wajen Allah ya masa amin ta ko ne ma da Allah ya masa ba ta abin da wannan fannin ya Allah mana magani amin da mallan mana magani فاتحة صلاة الفاتحة فاتحة صلاة الفاتح
اللهم صل على سيدنا محمد فاتحة الله خاتم فاتحة